السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an ce ba mu faɗin kwanan wata so an tunasar da ni 26 nawa ne shida kai zan ci shida ga watan jumadal ula hijiran manzo Allah su sama 1436 kuma 25 ga watan biyu 2010 biyar Allah mai girma da buwaya ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu ko darussanmu da muke yi a cikin waɗannan littafai fara da wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Yusuf Abu Aziz hafizahullah ta'ala kuma muna cikin sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Zaidu dan Harisa a tsarin littafin shine sahabi na talatin da tara wanda ake tarjamarsa mala ya ba da take na gaba ya ce hubbuhu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yadda sayyiduna zaidu radiyallahu anhu yake son annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani cewa son annabi sallallahu alaihi wasallam sharadi ne na imani ba yadda za a yi mutum ya ce ya yi imani alhali baya son annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai mutum ya so annabi sallallahu alaihi wasallam to wani irin so sayyiduna zaidu dan harisa yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam an abi amr al-shaybani qala abu amr al-shaybani yace akhbarani jibla ibn harisa jibla ɗan harisa ɗan uwansa giduna zaidu ɗan harisa ne ya ba shi labari ƙwale ya ce ƙadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙuntu ya rasulallahi ba asma'i akhi zaida sai na ce ya ma'aikin Allah ka aika ka bada ɗan uwana zaidu ɗan harisa ya tafi tare da ni mun ji yadda zaidu ya zo ko wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa asali ba an taho da shi a matsayin bawa ko na na khadija radiyallahu ta'ala an ya zama nata bayan nan ta yan ta ba manzo Allah ta sama shi manzo sama kuma ya yan tashi bayan kuma ya yan tashi fa tabannahu tawallahu wa tabana wa tabannahu tawallahu ya dauke shi a matsayin maulansa majibincin al'amarinsa bararren bawansa sannan wata bannahu sannan ya ce kuma shi ɗan shi ya sa shi a cikin nasabarsa ana ce masa zaid ibn muhammadin ko ana ce masa zaid ibn muhammadin har lokacin da Allah ta'ala ya haramta tabanni to shi jibla dan uwan zaidu ne ya ce na zo wajen manzo Allah sama na ce ka bani shi qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa za ga ka gashi nan fa'inin talaka lam amna'ahu idan ya ce zai tafi ba zan hana shi ba manzon sama saukin kai gare shi fabima rahmatun min Allah fabima rahmatin min Allah linta lahu manzon salama duk wata kyakkyawar ɗabi'a Allah ya haɗa masa ita sadaka daga cin sufofin manzo Allah sallama akwai saukin kai samuhun hu huwa samuhun ba zai so mai saukin kai ne faƙala zaidun sai zaidu ɗan harisa ya ce la wallahi ya ce na rantse da Allah a'a la akhtahu alaika ahadan abada ba zan zaɓi wani akan ka ba har abada ya fifita manzon Allah sau salama akan ‘yan uwansa ƙala sai ya ce wa jibla فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي sai na gano ashe ra'ayin ɗan uwana ya fi nawa wato ra'ayin zaidu ya fi nawa sau da ka zaidu ya zaɓi ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda san da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake buƙatar kowa ya zama ya so manzo Allah sau fiye da yadda yake son kansa fiye da yadda yake son mahaifansa fiye da yadda yake son ƴaƴansa fiye da yadda yake son dukiyarsa fadainahu bil arwahi law kana yubtada domin fa kullum bihi ba'da ad-dalali qad ihtada in ja al-fajazi fadainahu bil arwahi mun ba da fansan manzo Allah sama da rayuka law kana yubtada in za a iya fansarsa domin fa kullum bihi ba'da ad-dalali qad ihtada domin kowa ya shirye ne bayan annabi sama da a bata yake amma zuwan manzon sama ya sama masa dalilin shari'a to wajibi ne mutum ya so manzo Allah sallama aqsar min hubbihi li nafsihi aqsar min hubbihi li walidihi aqsar min hubbihi li waladihi sai mutum ya fi son annabi sama fiye da kowa sannan ya zama mai imani to zaidu radiyallahu ta'ala anhu ya samu wannan janibin ya cika anan ya fifita ya zauna da manzo Allah sallam akan yabi danginsa duk da an zo da shi a matsayin bawa ne fa zawajuhu min as-sayyidati zainaba auransa da yayi ma aurat da yayi ma zaidu zainabu bintu jahash matan manzo sama zainabu biyu ne akwai zainabu bintu khuzaima akwai zainabu bintu jahshi zainabu bintu jahshin ita ce matar zaidu da amma zainab bintu khuzaima wannan ba ita ba ce wadda ake ce mata ummul masaki kuma ba daɗe da manzo Allah sallallahu ba ta rasu saboda tana ɗaya daga cikin matan da suka rasu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wato zainabu bintu khuzaima sabanin zainabu bintu jahsh tana ɗaya daga cikin matansa shi yasa idan aka tashi kirga matan manzo Allah su sama waɗanda ya rasu ya basu za ka ba a kawo Zainabu bintu Khuzaima tuwfi rasulillahi an tis'i niswati manzo sama ya rasu ya bar mata guda tara sai a lissafo su daga ciki babu Zainabu bintu Khuzaima amma akwai Zainabu bintu Jahshi to ita ce wannan زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أورمد سيدنا زيد زينب ديار جحش ودار خلاف شديد بينهما sai saɓani mai yawa ya gudana tsakaninsu kullum cikin saɓani suke zaidu sai ya kawo ƙarar ta ce zainab ta masa kaza kawo mashi kullum kuka kullum kuka ashe akwai abin da Allah ya kaddara walam tasaqirra hayatuhuma rayuwarsu bata dawwama ba ba su tabbata ba ga yaran nan wanda suke suke barin su walam tasaqirra hayatuhuma rayuwarsu bata bata dawwama ba bata tabbata ba rayuwa ba ta tabbata ba ta aure wa kana zaid ibn harisa kaseeran ma yashku hali rasulillah sallallahu alaihi ya kasance so tari kaseeran ma so tari yashku hali rasulillah sallallahu yana kawo kukanta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace to gashi ga zaman su dai bai daɗi bata fahimce shi ba bai fahimce ta ba ka zama babban abin da ake fata a aure shine fahimtar juna idan mata ta fahimci mijinta miji ma fahimci matarsa shi ke ta fahimci shine yawan faɗa ne to shi ke nan zauna lafiya da abin da ya yi da abin da zai jawo ya faɗa ba za ta yi ba ta fahimci bai son kaza bai son kaza bai kaza ba zai shi kuma ya fahimci ba ta son kaza ba ta son kaza ba zai mata ba na cutarwa mun gane ai walamma abtala al-islamu adata tabanni lokacin da musulunci ya haramta ya bata wannan ta'adar ta tabanni aikin hankaka tabanni shine aikin hankaka mai da dan wani naki hankaka take wannan shine tabanni ba baka haifi mutum ba zai ka ce ɗanka ne shi alhali haihuwa tana da wasu abubuwa da yawa akwai tawabi na haihuwa in an ce wane ya haifi wane to akwai tawabi akwai abubuwan da ke biyo baya daga ciki akwai annisba akwai dangantawa za a ce wane bin wane wane dan wane ne wane shi ya haifi wane abu na farko kenan sannan akwai a tarbiya akwai kula da shi akwai kula da shi sannan bayan haka akwai attawarus gado a tsakanin juna duk wanda ya riga wani mutuwa to ana tsammanin ɗayan zai gaji ɗaya mun gane ai to to da musulunci ya haramta wannan al'adar ta tabanni amara Allah ta'ala nabiyahu an ya adana li zaidin bi talaqi zainaba sai Allah ta'ala ya umarni ga zaid ga manzal sama cewa ya bada cewa Allah ya bada izini zaid ya saki zainabu nuzulan an ragbatihi domin tuntun dama yana cewa shi zai sake ta annabi ke ba shi haƙuri wa if taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubidihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idha qadaw minhunna watara Allah ya ba da izini ya ce to ya sake ta shi kenan nuzulan an ragbati eh a sauka domin a kai ga manufarsa dama burin ta kenan sun mata zawwaja hannabi su sallam sai manzon sama kuma ya aure ta fata kallamal munafiquna fi zalika sai munafikai suka rika cece ku ce a game da wannan wa qalu suka ce tazawwaja imra'ata ibnihi ya auri matar ɗansa فنزل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد بيزم ديدك تكين أبن ديدك تكين مزاجن كوبيد تاببا من سما ليس له ولد رجل أما له ولد صبي أو له أولاد سبية amma ba yi da auladun rijalu ba ɗansa da ya girma ƙasim ya rasu yana yaro alƙasim ya rasu yana yaro abdullahi ya rasu yana yaro ibrahim ya rasu yana jinjiri ma kaga lahu auladun sibiyatun wa laysa lahu auladun rijalun ina da yaya ƙanana shi yasa sai Allah ta'ala ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi Muhammadu bai zama ɗaya daga cikin uban ɗaya daga cikin mazajen ku ba bai zama uban ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin rasulallahi sai dai shi manzon Allah ne sannan wa khataman nabiyina sannan kuma shi cikamakin annabawa ne shi cikamakin annabawa ne bayan shi ba shi bayan shi ba wani annabi duk kirkira annabta bayan manzon sallama to bata ne da kafirci mutumin da zai zo ya ce shi manzo ne bayan annabi su sanama to wannan ya zama ba musulmi ba ya kafirta wa qala kuma Allah ta'ala ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira kowa da sunan baban shi a danganta mutum zuwa ga babansa huwa aqsatu inda Allah shine adalci a wurin Allah shine adalci a wurin Allah wa ghayruhu zulmun ka danganta mutum zuwa ga baban shi ba zalunci ne baban shi shi ya haife shi kai kuma sai ka zo ka danganta kanka zuwa ga ka danganta kanka zuwa ga ka danganta zuwa ga bawan har sai ruwa manzon sama yayi mal'unun man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lam tsinuwa ta tabbata ga mutumin da ya danganta kansa zuwa ga baban shi ba kuma ya san baban shi bane shi da ka ba kyau amma malamai suka ce ba laifi babban kaka a gida ya shahara ka danganta kanka zuwa gare shi kamar yadda manzon sa ne ce anan nabiyyu la kadhib an ibn abd al-muttalib abd al-muttalib عبد المطلب أشهر من عبد الله كو عبد المطلب يا شهرة في يد عبد الله سو ذاك ما سمعت أن النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب سو ذاك دنجن تقي زوا babban kaka a cikin gida ba laifi ba ne amma mutum ya je yana danganta kansa zuwa ga wasu to haramun فدعي يومئذ زيد بن فدعي يومئذ زيد بن حارثة daga wannan ranar shi ana ce masa Zaid ibn Haritha ba a ce masa Zaid ibn Muhammad an goge wancan wancan tabannin an goge shi ya zama mansuhi ba shi haramun ne daga yau aka haramta so daga Zaid babban mutum ne jihaduhu radiyallahu anha anhu jihadinsa قال أهل السيرة مسنا سيرة سنشي شهيد زيد بدرا وأحدا سيدنا زيد يا حلرش بدرين تن البدريون دري أكن نندقو مشاوان أبو وأحدا سنن ينا إيدك تن محلرتا ياكن أهدو ينا تن ولن سقجي ياكن أهدو كو والخندق سنن يا حلرش ياكن خندق غزوة الأحزاب والحديبية سنن يا حلرش ياكن حديبية wa khaybara sannan ya halarci yakin khaybar yakin badar an yi a shekara ta biyu yakin uhud an yi a shekara ta uku yakin khandaq an yi a shekara ta biyar yakin hudaybiya ko kuma sulhu hudaybiya dan ba a gwabza ba an yi a shekara ta shida khaybar an yi a shekara ta bakwai an gwabza واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة من زال الله صلى الله عليه وسلم يا زما مجاجين جري مدينة استخلفه أي جعله خليفة له وقال اخلفني في قومي وأصلح شيني مقا جنجل حين خرج إلى المغيسيع ألوك شند منزل سمع يبتياك المغيسيع كن سوى ياكي هنا ده تاريخي كو ياكي غزوة المغيسيع أتكن سني أقي حديث الإفك يأبقو bayan an yi ghazwatul mughaisi aka samu hadisul ifki munafukai suka suka suka manana Aisha radiyallahu ta'ala anha qazafi a wannan yakin ghazwatul mughaisi wa kharaja amiran fi sab'i saraya sannan manzal su sama ya nada shi ya fita yaki wanda annabi bai je ba fi sab'i saraya ya kuka habbaka manzal sama yana nada shi ولم يسمى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه غيره sannan ba ambaci wani a cikin alkur'ani da sunansa ba in ba shi ba falamma qaza zaidun minha wa daran zawwajnakaha babu wani sahabi da aka ambace shi da sunansa a cikin alkur'ani sai zaidu wannan ma falala ce falala ce Allah ta'ala ya kebance shi da ita har sai na baka ba sunan shi a cikin alkur'ani sai dai kinayarsa ثانية اثنين لا فدا من عارش دا دا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله يي أغمد ثانية اثنين يشي يشي هو ثاني اثنين في الغار هو ثاني اثنين في الهجرة سنة هو ثاني اثنين في الإمرة شو قبنشي daga manzon sama cewa sai sai na abubakar sannan kuma huwa salif nain fil qabr daga manzon Allah sallama sai shi a kabari haka Allah ya ta hadawa to wa zai raba wasu shi da radiyallahu ta'ala anhu fi mu'tata sannan sayyidina zaidu ya rasu iya shahada a mu'uta manzon sama ya tabbatar da shahada yayi yace istushhida ja'farun istushhida zaidun استشهد عبد الله بن رواحة أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد وأموت يرس كما تقدم في ترجمة جعفر بن أبي طالب كما يدي قباتا ألوك تند أكبا مصير سيدنا جعفر دان أبو طالب ولما جاء مصاب زيد وأصحابه لوك تند متور زيد لابار تيزوشين مصاب a wani can na gyangyaɗi sai ka sauka daga kan mimbari muna kan mimbari tana bacci ya shiga uku kenan kayi uluwu uluwu tilmizi ala ƙwarna'i sai tanzilu tun da ta namu wasu shida fi mawato walamma ja'a musabu zaidin wa ashabihi lokacin da mutuwa labarin mutuwar zaidu ta zo tare da waɗanda suke tare da shi su ne ashabihi a ta rasulullah ta sama manzilahu ba da darik manzil sama ya zo gidansa bayan haka falaqiyatu bintu zaidin shebiyar zaidu ta gamu da manzon Allah ta salama فأجحشت بالبكاء في وجهه فأجحش فأجح فأجحشت بالبكاء في وجهه shi kenan sai kawai ta fashe da kuka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a fuskan manzon sama ta fashe da kuka falamma ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi bata hatta intahaba lokacin da manzon sama ya ganta ita ma tana kuka intahaba shi ma sai kuka haddasa sheka shine al-intihab ko annuha ko kuka da tari shine annuhabu kaga wazanin sa ala wazni su'al ala wazni buka ma dalla ala sautin ko to al-intihab faqila ma hadha ya rasulullah sai aka ce me haka kuma ya manzon Allah sallallahu kana kuka qala shauqul habibi ila al-habibi sai manzon sa me yace ai begen masoyi ne zuwa ga masoyi shauqul habibi ila al-habibi shi yana son manzon sama kaga bai ce shauqul muhibbi ilal habibi ba bai ce shauqul habibi ilal muhibbi ba kuma sai ce shauqul habibi ilal habibi al-imam al-qayyim yace akwai bambanci tsakanin akwai akwai akwai akwai akwai akwai wata lutfa lughawiyya ko akwai latifa lughawiyya kaga al-muhibbu me so kullun shi ke shan wuya sai aka sa sunansa aka sa shi a matsayin ismul fa'il na mazidi al-muhibbu kaga da nauyin fada wato shawiye kenan shi yake so ba dole bane ya zama ana son shi ismul fa'il ne na ahabba yuhibbu fa huwa muhibbun amma da aka tashi masoyi wanda ake so shi ba a ce al-muhabbu ba sai aka ce al-habibu al-habibu alhabibu kaga cikin sauki sai aka ɗauko asalin kalmar sulasi abin nan filin sulasi habba kaga ba wahala habib shi daɗi yake sha kullum to duka manzon sama sai ya amfani huwa habibu huwa huwa habibu annabi sama yuhibbuhu wa huwa yuhibbu annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin saboda kamar ba muhib كلاهما حبيب وليس بينهما محب wani sun gane wani ba su gane ba to domin gane ƙarshe ru'uyatun saliha wannan ba ru'uyatun ba ne ru'uya mafarki ne akwai bambanci tsakanin ru'uyatun da ru'uya ru'uya mafarki da zai iya daukan kuma gani zai iya ɗaukan mafarkin kamar yadda hadisin zai nuna an ibn buraida ta an abihi annahu sama qala dakhaltu aljannata na shiga aljanna a mafarki ko kuma lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da manzon sama domin manzon sama ya bada labarai da yawa a cikin mafarki ya shiga aljanna cewa ya ya ya ya yi mafarki ya ga kaza a cikin aljanna mafarkin annaba kuma wahayi ne to kaga ru'uya kenan sannan ru'uyatun gani فاستقبلتني جارية شابة شي وتبدوا جارية وتا كيانغا جارية كيانغا شابة متاشية شي تيمون مغابة لالي فقلت لمن أنت شي نتشي شي توا شي شي أقتا ندى قالت أنا لزيد بن حارثة شي تشيني تزيد شي أما تاما مزال سوا مغابة أما أنت نشو قبان زيدو ta ce ana li zaid ibn harisa kaga wannan lamun din lamun mulki ni tashi ce da zo ne ce amarya na hauza hauza yayi hauza yayi mai da amarya namiji وكانت مؤتة في جماد الأولى سنة ثمان yakin mu'uta an yi shi ne a watan jumadal ula kaga arashi a wani watan miki to wa huwa bin khamsin wa khamsina sanatan alhali sayyidina zaidu na da shekara hamsin da biyar radiyallahu anhu Allah ya ji da shi so da ya riga manzo Allah ta sallama rasuwa da shekaru biyu da watanni manzo sallama sai bayan haka sannan Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa to Allah ke mace mu gaba kai tsaye sai malam ya kawo Abdullahi bin Rawa tare suka tafi dama tare suka je mu'uta kuma ba su dawo ba sai suka wuce aljanna tare Allah haɗa mu da su za ka cinye mana lokaci ta bari an tashi